الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ɗai ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da nawa ne ga watan Turawa daya shi ma dai na gare shi daya ga watan uku go miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2025 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka shata ba tare da wata hujja ba su da kansu haka suka faɗa cewa kawai zamana wani an kai kawai an ka duba an ga ya kamata a sa kawai an kasa eh duk wanda ya san kiristanci zai gaya ma haka sai Allah ya kyauta to da yake yau ita ce rana ta farko dama muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma na mako mako da muke gabatarwa mun zo a aya ta ashirin. da uku wato daga ta ɗari da ashirin da biyu zuwa ɗari da ashirin da uku a shafi na ɗari biyu da bakwai a cikin suratu tauba farkon suratu wato farkon shafi na ƙarshen suratu tauba sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora a kan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين نعم كما يد مكسني cewa muna gabatar da takaitaccen bayani game da matsaloli na zakka na zamani wanda tun bara ko bariyar muka fara to kuma muna ci gaba da bayani akan waɗannan matsaloli saboda muhimmancin sanin matsaloli da suke da alaƙa da rayuwarmu ta yau da gobe musamman matsaloli da sun ka zamonanta na zamani za ka iske an yi wa mutum tambaya a matsayinka na ɗalibin ilimi ko ma malami matsalar da baka tantance ta baka da kai bayani akan ta to akwai wanda zai zo maka da tambaya don saboda ka bada amsa akwai wanda dama tana yi wa son da shi kai ka faɗa cikin rami tun da zo na lokacin whatsapp an gane ko ka je ka bada amsa ba daidai ba masu gatun da su zaburo su yi huskarinka eh dama wani haka yake so to don haka ai hattara eh za mu yi bayani kan abin nan mabhat na 16 cikin wannan doktora da muke abin nan nawazilu zakata abdullah bin mansur al-gufaili yau za mu yi bayanin hukmu ihtisabi dhariba min az-zaka malamai sun kawo wata mas'ala wadda shin ana iya cewa dhariba in an ce zariba shi ne abinda suke kira lanhu an gane ko ko fatanti an gane ko shi ne a banji ba bolo bolo to ba za a ce mata bolo ba al'ayyata hal zariba dai shi ne abinda gwamnati take karɓa daga mutane shin wannan a wannan zamani wasu matsaloli sun zo sun samu alaƙa da wannan shin yana zama matsayin zakka uku bai zama matsayin zakka ina fata ana fahimta ta to don haka wannan shine bayanin da malamai za su kawo amma kafin mu je zuwa ga mas'ala dan mas'ala tana da dan tsawo za mu raba ta gida biyu me ake nuhi da shi wannan kamar empo da ake cewa ko zariba me ake nufi da shi aslan sannan kuma ya yake a musulunci tun tarihin musulunci sannan zuwa gaba sai mu zo mu yi bayanin bambancin sa da zakka da inda kuma suka yi kamanceceniya da zakka na uku sai mu je mu ga matsayin da malamai sun ka dauka ba ra'ayi ne muke son mu kawo ba kawai haka almuhimmu eh, abinda ake nufi da ad-dara'ib domin dariba jam'in ta dara'ib an gane ko to a wajen malamai sun kace tutlaqu ad-dariba fil istilah al-fiqhi ala anwa' ana amfani da kalima ta dariba in an faɗe ta akan nau'uka daban-daban kaga inda wani ke samun matsala abu yana ɗaukar biyar ko shidda ko bakwai guda ya sani da an faɗi wanda ba shi ne ya sani bai ce babu shi kaga wannan kuskure ne cewa za ka yi a kawo a gani akwai daribatul jizya jizya wanda ake ɗorawa kaga daribatul jizya ai musulunci ma ya tabbatar da ita don qur'ani ne ya zo da ita qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أكوي ضريبة الخراج abinda ake kira daribatul kharaj ita kharaj in ka diba ba asalin ta daga kharaj ne kamar abin da fito daga ƙasa me ake nufi da ita wanda zaka ji yazo ya ce kaza kaza amma malamai suka ce almalu alladhi ya'khudhuhu almuslimuna ala riqabil ardil maftuhati an watan dukiya ce wadda musulmi suke karba ala riqabil ard akan wuyan ƙasa al maftuha wadda yake an bude ta ma'ana ana nufin in an ce ala riqabi kama ana tilas ɗinka ne akan wuyan ka yake ma'ana an dora ma mutane don wuya ba ƙasa ba wani wuya gare ta wanda za a zo a ce an dora mata akan wuya an watan wadda musulmi suka bude wannan ƙasa da ƙarfin tuwo aka yi yaƙi min ashabiha daga mutanenta wannan shine ake kira kharaj ana amsa kharaji ga kasar da aka yaki aka ci su da yaki muna ganewa ko to sai kuma daribatu ushur tijara ushur tijara in ka ji ushur daga ashara ne ko ba ka bane to ushur tijara karbaddai bisa goma na dukiyar kasuwanci to ita ko sun ka ce abinda ake nufi da ita المال الذي يفرضه الإمام على التجار غير المسلمين في أموالهم دوكيا ce wanda shugaban musulmi yake farlanta ta ala tujjari akan yan kasuwa ghairal muslimin ko ghairil muslimin wadanda ba musulmai ba fi amwalihim a cikin dukiyarsu allati yantaqiluna biha wanda suke ciratar da ita fi biladil muslimin ma'ana suke kai da kawo cikin kasar musulmai don saboda sayar da ita an gane ko ma'ana idan kafirai suka shigo ƙasar musulmai suka kawo kaya to idan suka sayar za a farlanta musu su ba da kashi ɗai bisa goma domin ƙasar ko yankin ba nasu bane to shi ake kira ushuru tijara sai kuma daribatul mukus an gane ko mukus sun ka ce ajiba cikin littafin ibn al-athir yace al-muqsu huwa daribatul liyati ya'khudha al-makis ita ce dukiyar da wato kamar almakisu mai bada mai karbar a ce wato dukiya ta gwamnati huwal ashab sun ka ce ana kiran su ashab wanda za ka iske gwamnati ta dora kaza a bada kaza cikin dukiyarka cikin goma musulmi ƙasarku za ka amsa amma a cikin misbahul mudir sun ka ce ma ya akuduhu a awanus sultan abinda mataimakan sarki ko ‘yan goyon bayan sarki ko ‘yan kanzagin sarki ko ko dogaransa, wani hauhu suke amsa zulman na zalunci inda albai iwa shara wajen saye da sayarwa, sai ka iske sun azaba kansu wani abu, dole sai an ba su kaza in an sai kaza ko an sayar, shi ne ake binci. Ina fata an fahimce ni, amma kuma abin da sun shi Ibn al-Asir ya kawo shi dariba wadda al-Makisu yake amsa to mai Makisu ne wanda bai da haƙƙi cikin dukiya. To wannan shi dai ne a takaice abin da ake nufi da al-dariba da nau'ukkanta idan Allah ya kaddare gobe insha Allah ta'ala mun tashi zamu zo mu yi ta'arifin ta mu ga yadda take kuma mu ga bambancin ta da zakka da kuma inda sun kai kamanceceniya da zakka kafin mu ji wajen hukuncin ta abinda malamai suka faɗar wato a karkare mas'alar wallahu ta'ala a'lam malam musa ce mai ta aya saboda lokaci ya dan tafi يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani, kamar yadda tafsirinmu yake gudana, dama mun ce abu na farko muna farawa da asbabun nuzul, idan babu asbabun nuzul sai mu je zuwa ga almunasaba, wani biyu lokaci kuma muna farawa ne da munasaba, sannan kuma mu je zuwa ga asbabun nuzul, sannan mu je zuwa ga sharhul mufradat, sannan kuma a ƙarshe mu zo mu fitar da masail waɗanda suke ƙarƙashin aya. Galibi muna faɗar wannan saboda ‘yan uwa sun usulubin da muke tafiya a kansa. da muka zo wannan aya mun ce babu wani asbabun nuzul wanda zamu kawo a karkashi tun da mun karanta wannan aya amma da muka zo wajen ilmul munasabat ilimin da yake nuna alaka tsakanin ayar da ta wuce da wanda za ta zo bayan ta koko ayoyin da suka gabace ta ko ba haka nan bane to wajen ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar daga ciki ibnu ashur wanda shine muka fi kawo bayanin sa game da munasaba tsakankanin ayoyi ya kawo cewa kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya hijjatul wada galibin kasashen larabawa sun zan yanki ne na musulunci ko ba haka nan bane to sai ce fakanat tahumu biladal islami mujawiratan li bilad sham maqarran nasara kenan kasan musulmi tahumu ko nan tahumu kamar kace taqumu ne tana tsayuwa tana iyaka da yankunan wato kristoci na larabawa ko kuma tahumu ta fara zama barazana domin asalin wahim shine abin da yake matsayin annoba kenan tun da musulunci ya fara ƙarfi ya yi ƙarfi a yankunan laraba kenan yanzu ya fara zama mi wannan yankin ya fara zama barazana ko guba ko annoba ga yankunan da ba na musulunci ba mun fahimci wannan to shi yasa kuma tun da musulunci ya yi ƙarfi kenan kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarnin a ci gaba da jihadi ba wai a tsaya ƙasashen laraba ba shi yasa ce qatilul ladina yalunakum minal kuffari wanda yake nuna cewa a'a don an ci nasara akan kafirai waɗanda suke ko mushrikai da suke a yankunan larabawa musulunci addini ne na duniya gaba ɗaya don haka bai tsaya ba shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan mutuwarsa ba su tsaya ba sun yada musulunci shi yasa ba musulunci ya shigo a yankuna na Afirka bayan ma a Afirka ya fara shiga kafin musulunci ya je Madina Afirka ya fara zuwa tunda musulmi na farko da suka yi hijira ina suka je Habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan bai hijira ba suka sake dawowa kuma suka yi koma suka yi hijira ta biyu sannan ne hijira ta uku aka yi ta a Madina dan haka musulunci ya fara zuwa Afirka kafin ya je Madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hakikanin kenan sannan kuma sahabbai sun yada musulunci waɗansu daga cikin malaman tarihi suna ganin wato ma musulunci ya zo nan Agadas tun hijira tana da shekara 46 sannan daula ta musulunci wadda ta kafu ta kafu a Agadas hijira tana da shekara 151 ina fata ana fahimtar to ta nan na musulunci ya shigo ya fara shigowa kuma waɗansu yankuna don haka dai sahabbai ba su fahimci cewa ba ko da larabawa aka ci nasara akan larabawa shine a dakatar da jihadi a'a a yaƙi a yaɗa addinin musulunci gaba ɗaya domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin khasa'iskinsa an tura sa ne zuwa ga al'ummomin duniya gaba ɗaya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun mun gane wannan to qatilul ladina yalunakum ko yaqi waɗanda suke wato kusa da ku mun kawo magana ibnu jarir al-tabari yake cewa wato wannan ayar ba tana nuna ba cewa a'a kullun zamu yaqi na kusa da mu ya ce lokacin da musulunci ya yaɗu aka samu musulmi a nan aka samu musulmi a can aka samu musulmi a can to idan 'yan uwanmu musulmai suka nemi taimakonmu babu cewa a'a ba mu ƙare yaƙar na kusa da mu ba in suna da buƙatar taimako kuna suna wani yanki za mu taimaka musu muna ganewa ibn jarir tabari ya kawo wannan bayani kuma tafsiri da ya gabata ba sai mun karanta larabcin ba amma mun karanta wannan mun gane wannan ko ala ayyati hal to wannan shi ne dai munasaba sannan kuma yanzu za mu zo mu karanta abinda ɗaiɗaikun kalmomin suke faɗa tare da abinda malamai suke cewa ya ayyuhal ladina amanu in muka diba cikin jalalaini ya ku waɗanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku an gane ko yalu asalin shi wala yali an gane ko wala shine yana kusa da kai yalini wanda yake zuwa bayana an gane ko to asalin shi wala yali kenan yal- yalunakum kina aslin shi yalwiyunakum ne saboda ya'un din an shafe ta yalu to ina waccan wala yali babu ya'un an cire ta to aslin shi yalwiyunakum an shafe harful illa to da aka shafe harful illa kamar yadda malamai suke cewa to ita ko wawun sai an ka kawo ta kusan bi kusan lamu sai an ka ce yalunakum waɗanda suke kusa da ku minal kuffari daga cikin kafirai mai jalalain ya ce ai al'aqrabu fal aqrabu minhu mafi kusa zuwa mafi kusa me yasa ake kawo mafi kusa zuwa mafi kusa saboda in kuka je kuka yaki na tsakiya ana iya sa ku tsaka mun kawo musu misalin yakin Uhud yadda an kai ba musulmai ko ba haka nan bane amma in kuka yaki waɗanda annan kenan gaba da gaba ake yi na kusa in an kare da su sannan a je gaba ko ba haka nan bane malam Bahaushe yace wanda bai kada gizo ba yana ce mu kokita so ba zai cewa ba sai ka bari ka kare da muskilar gida to shine abin da ba ake bukata sai ka kare da matsalar gidanka sannan ka je zuwa gaba ta gidan wani ka tsaya matarka ta iya sallah sai ka koya mata wani sallah ka tsaya mamarka ta iya sallah ko ba ka so mamarka ta shiga aljanna kai duk garin ka ka koya ma duk matan mutane da iyayen mutane sallah amma mamarka ba ka so koya mata ba kuma kuma ya kake yi ba ka jin tsoron kuma ba ka jin kuma ya kokar da sai ta shiga wuta ha komi in an ga a fara a fara da wanda ya cancanta a fara da shi shine tartibul aulawiyat wal yajidu fikum ghilza Allah ce su samu an gane ko kaushi daga gare ku shiddatan an gane ko tsanani ai aghlizu alaihim la wato ma'ana kenan ku kausasa a gare su wa'lamu ku sani cewa anna Allah cewa Allah subhanahu wata'ala ma'al muttaqin Allah yana tare da masu jin tsoronsa an gane ko bil auni ba ana so an maka jikin Allah ba yana tare zatin Allah yana tare da jikinsu ba haka ake yi ba bil auni Allah yana tare da su da taimako wan bil auni tare da taimako wan nasr kuma da ba da nasara shikenan kaga wannan shine abin da ake so a ce ma'iyya ta Allah in ka ji an ce Allah yana tare da mutane to kala kala ne akwai ma'iyya ta Allah amma wanda ta shafi musulmi ta shafi kafiri alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وأن جاشا في مسلم ياشا مكافر أما معية العون والنصر تولى تاشا في مصر إيماني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى واعلموا أن الله مع المتقين Allah yana tare da masu jin tsoronsa. Mun gane ko? Ma'ana kakku ji tsoron kafirai don waɗanda ake cewa ku yaƙa tana yiwuwa wancan lokacin an ƙare da yaƙan larabawa za a shiga yankunan da ba a sani ba, yankunan farisawa, majusawa, yankunan mutanen gabashin duniya tunda musulunci ya tashi tun daga madina har aka shiga ƙasar sham har aka je ƙasashen turawa na gabashin duniya har musulunci ya kai cana har musulunci ya kai rasha duk waɗannan daulolin sun yi zama ƙarƙashin musulunci. musulunci kuma lokacin babu kasar america gashi nan har turai kasar spain har iyaka da faransa musulunci duk yaje sai da musulunci ya shekara 857 yana mulki a turai spain ka shiga cikin google in kai mai jin turanci na ka sa l'histoire de l'islam andalusi za ka gani shekara 857 musulmi suna mulki langue officielle larabci ne langue scientifique larabci ne amma sun sace sun juya sun zo sun ce ai boko haram karatun kaza abinda suka so kakkai karatun ilimin makamin nukiliya shi ne suke so saboda su yi ta kashe ka suna bada makamai ana kashe ka ga yaro can kim jong un ta ji sunan wani yaro ai da jin wannan suna ka san hatsabibi ya buwaye america me yasa ya buwaye su eh sallah shi kai ai bin sallah makaman nukiliya ya ajiye ce to bismillah ko to kun mu musulmi sai a zauna a ce wani a'a kakku koyi yadda ake kere-keren makamai ku bari dai su su ta kera makamai suna ba da makamai ana zuwa ana hallaka mu ko a ce maka kaza kaza kaza ku tashi ku yi makamin nukiliya ku gani akwai wanda zai kama ku hari Allah ya kyauta to wannan shi dai ne abinda wato mai jalalain ya kawo yanzu kuma za mu je zuwa ga dirasa ta masail da abin nan ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffar ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku wato daga cikin kafirai imamu sa'adi a cikin tafsirinsa ya kawo wani, wani takaitaccen bayani ƙarƙashin wannan aya amma bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske ya ce da Allah subhanahu wata'ala ce qatilul ladina yalunakum minal kuffar وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار kenan da Allah ya ce wanga matsayin umumi shi tun da Allah ya ce a yaƙi dukkan waɗanda suke kusa na kafirai kenan kullum kafiran da suke kusa da mu su za mu yaƙa ko ba haka nan bane sai Imam Sa'adi ya ce makhsusun ana takhsisin wannan umumi bima idza kanat al maslahatu fi qitali ghairi alladhina yalunana idan maslaha ta kama ta cewa za a iya yakar waɗanda suke nesa shi ya fi to sa'adi ya ce za a yi taksisin nassi da mi da maslaha ko ba haka nan bane to kamar yadda ibnu jarir tabari ya ce idan ƴan uwan musulmi suna buƙatar taimako can a wani yanki ko ba kafirin da suke kusa da mu ne muna iya tura runduna a can wannan tana daga cikin maslahar da shi imamu sa'adi yake zance a kanta yace wa anwa'ul masalih kathiratun jidda kuma maslahohi suna da yawa za a kai ma 'yan uwanmu musulmi misali hari a ruguza daularsu suna wani yanki amma muna muna da kafirai amma ba mu tashi yakar su ba idan mun tura runduna za a iya kare waccan daula kuma waɗannan ba za su iya kawo na hari ba da mu bari a ruguza waccan daula don mu yaƙi waɗannan da mu taimaka ma waɗancan su tabbatar da daular su mu kuma muna nan da daular mu kafin mu samu damar da za mu yaƙar waɗannan wanne ne yafi kaga gara mu tura su waɗancan su tabbatar da daular su ban sani ko mun fahimta ba to kaga malamai ba su yin magana haka قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا فئلي أمرنا فئلي أمري يدل على الإطلاق كريكي فئل الأمر دكما النكرة في سياق الأمر تدل على الإطلاق أنبر أبو أنسكيشي قاتلوا كياكا شكرا ونلوك تيزا أياكا kaga ba a kawo ba wa za a yaƙa zai zo a ina ne za a yaƙe shi da mi za a yaƙe shi duka waɗannan su ne abinda ɗaliban ilimi suke ɗaukar nassi guda sai su ce za su yi aiki da shi sai su faɗa cikin matsala da Allah ce a yaƙi mutlaq ne amma yana buƙatar al-muqayyidat don shi Sa'adi ya ce umumi ne za a yi tafsirin shi da maslaha amma galibin malamai suna ɗaukar fi'ili shine yadullu alal itlaq yana nuna abin an sake shi qatilu ku yaƙa a wani lokaci za mu yaƙa kaga akwai abin da ake kira al-quyut a yi taƙayidin shi na farko za a yaƙi wato za a yi yaƙi ne idan muna da ƙarfin da za mu yaƙa dole sai mun yi tattali bai dace mu ce mu yaƙi al'ummar da ta fi ƙarfinmu ba shi yasa idan kafirai sun fi mu makamai muka ga ba za mu iya yaƙe su ba ya kamata mu yi sai mu yi sulhu da su saboda kada a zo a kashe kowa da kowa sai a yi sulhu da su wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah in muna da ƙarfi ba za mu yarda da sulhu ba amma idan muka ga sun fi ƙarfin mu za mu karfi sulhu din haka Allah subhanahu wataala ce ayi na biyu in za a yakin nan sai an yi shiri wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa duka waɗannan abubuwan ina na kakkai su da Allah ce qatilu yana nuna duk musulmi ya fita umumin ne daga fa'il amma ba kowane musulmi ya kamata ba Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج to duk ina waɗannan ayoyin kan mai da su da hadisai da ya kamata a nemi dawabit sai ka ɗauki aya guda ko hadisi guda ka ce da shi zaka gina fahimta a musulunci qatilul ladina yalunakum minal kuffar wannan kuma ko yaƙi waɗanda suke kusa da ku daga kafirai wannan yin nuna ba a yaƙar musulmi ashe mai zuwa ya yaƙi musulmi ya ɗauki makamai ya kashe musulmi ba jihadi yake yi ba domin Allah bai ce ka yaƙi musulmi ba wa ya ce Allah ce a yaƙa kafiri ina fata an fahimce ni ana yaƙar musulmi da sharuɗa idan musulmi ya ɗauki makami ya zan ɗan ta'adda ko musulmi ya fita ya zamanto ɗan fashi da makami wannan ana yaƙar su Allah ne ce a yaƙe su inda ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard ana yaƙar musulmi idan wato al'umma musulmi ta musulmi suka samu saɓani an gane ko sai ya zamanto wannan bai da gaskiya wannan yana da gaskiya aka ce ma wannan baka da gaskiya ya san bai da gaskiya kuma ce zai ci gaba da yaki Allah ce kan mu goyi bayan mara gaskiya mu ne goyi bayan mai gaskiya Allah ne ya faɗa ba ni ne faɗa ba wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin to Allah ne ya faɗi halayen da ake yaƙa amma al-kuffaru Allah bai ce ka yaƙi musulmai ba amma akwai dalilan da suke sawar a yaƙi musulmai gashi nan mun kawo su ya zan dan fashi da makami Allah ya faɗa yaƙi aiki da gaskiya yana yaƙar musulmi mai gaskiya to mu musulmi an ce kar mu goyi bayan sa mun gane wannan to duk wannan sai ka iske aya guda tana buƙatar ayoyi masu yawa amma mutum nan da ya zo ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka imani qatilul ladina yunukum minal kufari ko yaƙi wanda sun kai kusa kusa da ku na kafirai wal yajidu fikum ghilza ku tsananta musu ɗan iska ne eh wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ku san Allah yana tare da masu imani Allah rabbi Allah ya ce shikenan an kare ya kamata nassoshi ba wasa bane alqur'ani ba wasa bane ilmi ba wasa bane wannan yana daga cikin abin da yasa kowa ya ga saukin alqur'ani tafsiri da an ce ma wata ya kama cikin sai ga kowa ya zama mufassir ina fata an bayyana kuma wani qur'ani shi ma har yayi kura daga ramadan da sai ramadan yake dokowa ba ruwan shi to wannan yana daga cikin abin da ke ja muna matsaloli saboda waɗansu suna da'awa su kansu ba su fahimci nassin ban balle su ganar da wuri sai su ba da fatawa da nassi guda nassin da yana bukata aya goma ko ashirin ko talatin sai an haɗo da hadisai da ka'irodi na shari'a kai lokaci guda ka zo ka buga ka ce kai ka gane karatu Allah ya kyauta almuhimmu misali ne ni bayar wal yajidu fikum ghilza shine wato ko tsananta musu su samu tsanani daga gare ku wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa nan kafirai ake zance a tsananta musu ko ba haka nan bane wal yajidu fikum ghilza wannan in mun ka dauki mafhumi shi shine mumini ashe bai dace mu kausa sami shi ba in an ce kafiri a kausa sami shi mafhumu huwa mumini fa ba za a kausa sami shi ba shi yasa Allah ya faɗi daga cikin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mai ya kausa sa ga muminai fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين دولي إن كان مؤاملة المؤمنين أنا سوكي كسوكك ka zama to mai taushin ɗabi'a kayan sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka namar da Allah ya ce waqfid jana haka lil mu'mini a cikin kuma shu'ara waqfid jana haka liman ittaba'aka minal mu'mini ko ba ka namar sahabban sa ma sai aka nuna haka ne ɗabi'a su take Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kaje ban da ake so amma yanzu da kasashen musulmai da musulmai sai mun ka koma ashidda'u bainahum ruhama'u 'alal kuffar yaushe ne yake faruwa yanzu mana sai ka kasan musulmi in an ce kasan musulmi ba musiba ta ta fada sai ka ce an bada taimako sai ka ce an ce wata wata kasa ta musulmi ta bada eh dola miliyon daya a kasar musulmi idan aka ce kasa arna ce bala'i ya fada ba sai ka ji an ce kasar musulmi ta bada dala miliyan 600 yau abin da yake faruwa kenan ina tausayi tsakankanin mu to rashin tausayi tsakankanin mu shi yasa turawa sai suka samu hanyar shigowa su fin su kunna fitina tsakankanin mu su hallaka wannan in sun kare su dawo da wanda ya taimaka musu shi ma su hallaka shi saboda duk lokacin da baka tausayin mutane ba yadda za a yi mutane su soka to shi yasa suke son kada shugabannin kasashen musulmai su tausaya ma talakawa su domin za a samu yarda tsakankanin su ko ba ka nan bane shi ko an ka samu yarda tsakanin shugaba da jagora jagoranci zai yi kyau wannan shi ne abin da yake faruwa to don haka dai da an ka ce kuma waliye ji dufi kuma gilba kafirai ne aka ce ku tsananta musu amma malamai suke cewa a nan sai mun hankalta ma al'amu wal khas da an ka ce a yaƙi kafirai munafikai sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba sun shiga ciki to amma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki makami ya yaƙe su ba sani ko muna fahimta ba ha da da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo ya ce a ba shi dama ya kashe abdullahi bin ubai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka kashe shi li Allah yuqal anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu ai manzo Allah sallallahu bai taba dokan makami bai yaki ya munafikai to kenan nan qatilul ladina yunukum min al-kuffari kaga munafikai ba su shiga ciki ba sani ko muna fahimta ba amma kuma Allah ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim kaga wajen kausasawa dukkan su sun shiga ciki tunda su ga aya ta sami munafikai to amma jahilil kuffara wal munafiqina ya za a yaki munafikai alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su a gani shi yasa munafiki in ba ya bayyana kafiri ba sai dai a yaƙe shi da salo na bayyana makirce makircin shi kuma a bayyana ma mutane ɗabi'o'insa amma tun da yana da kalima ta musulunci ya fito ya bayyana ta ba za a yaƙe shi ba ina fata kuna fahimta ta tunda wannan kalima ta imanin ita take hana aini kalimar shahada ita ta hana a yaƙe su shi yasa ka ai baka taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki makami ya ce aje a kashe su ma ko a yaƙi da su saboda ni saboda musulmi ne a zahiri munafikai ne a abin nan kafirai ne a ɓoye musulmi ne a bayyane to ya za a yi a yaƙe su shine a yaƙe su da hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su tun da ba a yaƙe su ba da makami in ba su bayyana ba kenan mu ba za mu ci a'a wani an gane munafiki ne a je a yaƙe shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Abdullahi ibn Ubay ibn Salul munafiki ne shi ba ya masa sallah kuma me yasa bai je ya yaƙe shi ba dole sai mun fahimci wannan an gane ko to wal yajidu fikum ghilza Allah ce su samu al-ghilza wato kausasawa tare da ku shine ghilza asalin ghaliz shine abin da yake mai kabri an gane ko an ce ghalizul unuq mutumin da wayan shi yayi kauri ko ba haka nan bane alaiha malaikatun ghilazun nan ana amfani da shi wajen abin da yake da kaushi na dabi'a shi yasa ce walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik amma malaman lugha suke cewa sai kai hattara da yaren larabci kun san yaren larabci matsala ta shi na da asararu amma ba irin waɗancan asararu na malamin tsibu ba an gane ko a cikin wani littafi da ake kira ma'anil abniya fil arabiya na dr fadil salih samar ra'i yake cewa ku diba cikin yaren larabci za ku iske kalima wasalinta zai iya canzawa kuma sai ma'ana ta canza ina waɗanda babu wasali suke ɗaukar littafi in ba ka kai ƙwararren malami ba ka san larabci da kyau in kana ɗaukar littafi bai da wasali kana fassarawa wallahi za ka faɗa cikin kuskure mai yawa musamman wanda ke saurin ganin ya zama malami a'a akwai abin da in babu wasali kai baka san me ake ciki ba muna ganewa mun sha faɗa muku littattafai da suke magana kan irin waɗannan an gane ko kuma za mu ci gaba da muku bayanin su insha Allah ta'ala duk lokacin da wato dama ta samu Dr. Fadil Samun Ra'i ko in ce Professor Fadil Samun Ra'i a cikin ma'anil abniya a shafi na talatin wannan tsaba da take gabana daro ammar ni ina ganin. Yake cewa falkibaru bi kasril kafi wa sukunil ba'i ma'anahu alkibriya'u aw takabbur. In ka ji an ce alkibru an kai ma kafin kasra an kai ma ba'un sukuni yana nuhin alkibriya'u wato tumbatsa da girman kai wa takabbur da ganin ni na isa qala ta'ala Allah ce in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi wa amma al-kibaru yace to amma an kace al-kibaru an kai ma kafun kasra amma ba'un ba sukuni akai mata ba akai mata bi akai mata fatha fa huwa al-kibaru al-jismi na ana nuhin na jiki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa asabahu al-kibaru walahu zurriyatun du'afa kaga nan kibaru ana nufin girman jiki ya kama shi yace to wa mithluhu in kana son ka gane irin wannan as-sighar in an ce as-sighar fa huwa fil jism yana da alaka mi yana da alaka da jiki saboda an ce fi'alun amma in ka ce as-sughur ko as-saghar na an koma kaskanci wanda ba a ganci karamcin abu wanda ba a gani kina ya kuma kaskanci fa huwa ma'anawiyyun wa ma'anahu dhull yana nufin kaskanci wa mithluhu irin wannan al-ghilaz wal ghilzatu in an ka ce al-ghilaz daban in an ka ce al-ghilzatu daban fal ghilaz in an ka kai malamin fatha yace fil jismi ya kuma na jiki al-ghilaz al-kibaru kaga ya kuma na jiki walghilzatu in an kai malamun sukuni yace ma'anawiyatun to ba na jiki bane wanda ba a gani qala ta'ala wal yajidu fikum ghilza kaga nan ghilza wanga mai sukuni na kenan ba irin wancan girman jiki ba don ba kai ga iya kara maka kanka jiki ko ba haka nan bane ko mata da suke cewa su sha abin nan su su su sha su yi kiba ma wani lokacin ma ba a ba yi kiban kuma ko an yi kiban da an daina cin abinci sai a swacci sai a koma rama eh wai har wani mawaki suka musu waka albishirin ku manyan mata masu son kiba su yi kabri mu ba kabri muka son su yi ba in sun kai ruku'i su kasa yin sallah Allah ya kyauta Allah ya ce to wa alamu ku sani anna Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala ma al muttaqin tare da masu jin tsoron Allah muttaqin asluhu muttaqin ne an shafi ya'un guda domin muttaqi shine mufrad sannan a ƙara ya'un da nunun to da an ka ce muttaqiyina kaga yayi tsawo sai aka shafe nunun sai aka ce wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kenan wato kana iya cewa lamul kalima mahdufa an shafe ta a can cikin wazani malam mu je aya ta gaba wa idza ma unzilat sura wa idza ma نزلت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Na'am, kamar yadda al'adar mu take gabata ta karatu shine cewa muna farawa da asbabun nuzul, sannan mu yi bayanin ilmul munasabat, sannan mu yi bayanin mufradat, sannan mu je zuwa ga ahkam in akwai su. Haka ne ko ba haka ba? To wannan ayan wa idza ma unzilat suratun menene alakarta da ayoyin da suka gabace ta? Idan muka duba cikin mushaf na Darus Sahaba na tanasuq bainal ayati was suwar da suke kawowa sai sun kace lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ya kira muminai zuwa ga yaƙar kafirai na kusa zuwa ga na kusa sannan su bayyana musu tsanani walhamiyya wato da jiji da kai ma'ana wajen yaƙin su sannan Allah ya karkare wannan aya da wa'lamu annallaha ma'al muttaqina tunda Allah ya umurce ku da ku yi yaƙi kada ku munta Allah ne zai iya taimakon ku kuma zai taimake ku in dai kun tsarkake niyya kuma kun cika sharuɗan ubangiji sun kace thumma yadhkurullahu makhaziyal munafiqina sannan sai Allah ya ambata ababe na kaskanci na kumyatar da munafikai wa annahum yastahzi'una inda nuzuli sura suna izgili in wata sura ta sabka wa nasaba zalika sai yayi daidai da farkon wannan aya kenan karshen ta an gane ko zikra anna Allah anna almu'minina yafrahuna inda nuzulil qur'an an gane ko kenan sai an ka baɗi cewa su ko mu'minai suna mi suna farin ciki wajen sabka alqur'ani haka dai duniya take ko ba haka ba yau ya an kace ka samu gida wani mi zai yi farin ciki ko ba kadan bane wani fa sai an kace ta kada haka duniya take mutanabbi yake cewa bi za qadatil ayyam ma baina ahliha masa'ib qaumin inda qaumin fawaid bi za qadatil ayyam kama haka ne kwanaki suke hukumtawa ma'ana suke tafiya don kwanaki ba su suke hukumtawa ba Allah ne ke hukumtawa an gane ko ma bai na ahliha ya ce haka ne al'amura suka tafiya tsankanin mutane masa'ibu ƙaumin inda ƙaumin fawa'idu musibar waɗansu mutane wajen waɗansu mutane fa'ida ce kaga muna afirka ainihin shekara da shekaru tun zamanin mulkin mallaka turawa sun kawo makamai an gane ko ana ta hallaka mu da mu da kasashen larabawa da kasashen da an kai ma mulkin mallaka to yanzu kuma sauran kasashen da aka ma mulkin mallaka irin su China sun yi karfi su za ba su Rasha ba mallaka su suka yi ba musulmi ne suka yaki Rasha a wancan lokaci suka ci nasara akan ta to yanzu Rasha da take ba ta bin musulunci yanzu kuma ita ko tana nan tana yakar Turawa da America sai mu ce to yakin nan ya kamata a yashi wallahi makamman da kuka jin an ce Amerika ta bayar da turai sun bayar an yaƙi Ukraine billahi lazi la ilaha illa huwa da suna da zaman lafiya a kasashensu wallahi ku sani kasashenmu za a kawo su da kasashen larba a halaka mu addu'ar da muke yi ce Allah ya sakan kamuna Allah ya gama su da Putin shi yasa abinda zamu ce Putin gaskayar da duk wani zaman lafiya darkakasu darkakasu yau in suna in hankalin su ya kwanta mu za a kashe mu jama'a an yi kisa ba yi kan wa an gani dan bi Putin zai tsayawa bi su Putin ka darka ke su mu abin da muke so kenan duk duk inda rumbun makamai yake na turawa ka karar da shi kuma in ka ci kai gare shi ka zuba mishi wuta shi ne abin da ya kamata ka ma tsaya ka raga musu Putin akwai dan sauran imani cikin zuciyar ka Putin wallahi eh darka kai eh waɗannan mutane waɗanda kullum hallaka al'ummomi ne suke yi suna sayar da makamai suna ba ƴan tawaye makamai ana kashe bayan Allah a ƙauyuka waɗanda mutane ba su ji musu gani ba kuma a ce a ji tausayin su tausayin bi za a nina su ya shiga can cikin rufke da ya tsaya ya bata lokaci wallahi ni wallahi ba san ni dan banjin rashin China da an bani ni in tura mai sakon ce mai abin nan na ba gaba Allah ya kyauta to wannan kenan sai kuma mu dawo zuwa ga ilmul munasaba ibnu ashur yace da anka ce wa idza ma unzilat suratun atfun ala qawlihi wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhu yace tun daga inda Allah ce wa idza unzilat suratun tun daga can sai duk maganar da anka kawo a wajen ibnu ashur i'tiradi yace sai da an ka zo nan sai an ka hada wagga magana yace wa hadha audun ila bayani ahwalil munafiqin Allah ya sake dawowa ne don bayanin halayen munafikai wa ma bainahuma duk abin da aka kankani waɗannan ayoyi yace i'tirazatun waɗansu maganganu ne suka gito kina a fahimta ibnu ashur kamata nayi a ce wa idza ma unzilat suratun an gane ko an aminu billahi wajahidu ma rasulihi ista'zalaka ulul qawli minhum sannan a ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana tunda su ne suke da munasaba ta mi ta zance iri daya amma saboda waɗansu dalilai sai Allah ya ta bijiro da waɗansu halaye har aka kawo nan sannan kuma aka sake kuma kan magana kansu mun gane wannan to wannan kaji dalilin da yasa an ka kawo su ibnu ashur yace akwai wata magana walam yadhkur fi hadhihi al-aya Allah bai faɗa ba a cikin wannan aya, an gane ko? A'a, ya ce wa hadhihi al-aya zidat fiha ma wanda shi wannan ya fara, an ƙara ma ga alarmu mai hadda Qur'ani. Aya ta farko wa idza unzilat suratun babu ma, ayoyi guda biyu da suke karshen shafi suna da ma, wa idza ma unzilat suratun an gane ko fa minhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu kenan ta farko ba ta da ma biyu na karshe suna da ma to miyeye hikima wato at-tahlil al-balaghi ko at-ta'lil al-balaghi yace wa hadhihi al-aya ibnu ashur yace wannan aya zidat fiha ma an ƙara ma aqiba idza bayan iza wa ziyadatuha litta'kidi ana iya ƙara ma don mi dan karfafa ma'ana domin yana daga cikin khasa'isul lughal arabiyya yace litta'kidi ma'ana idza dan saboda a ƙara ma'ana idza an ka ƙara masa ma saboda a nuna maka abin yayi ƙarfi kwarai da gaske wa huwa shartu dan saboda sharadi na ma'ana kenan sharadi ma'ana sharadin za ta karfafa li'anna hadha al-khabar domin wannan labari in ji ibn ashur li gharabatihi saboda labari ne mai ban mamaki kana khaliqan bit ta'kidi ya cancanta a karfafa shi wali annal munafiqina domin kuma munafiqai yunkiruna sudurahu minhum suna musun cewa sun aikata halaka kenan abinda mutum in ya aikata yake cewa bai aikata ba abin mamaki ne ko abin mamaki bane to haka mutane suke da yawan mutanen da ga shirka ma sheri bari in ga maka da sakwatanci sheri sai ka so haɗu da kai in an ka cewa da kai na kai zace wallahi ni ba ni ba wallahi ba ai haka ni ba kuma da shi an ka shirya komin in ka san abin nan bai da kyau dan mi ba ka son a ce ka ka aikata kuma za ka aikata shi to in kana son ka gane abu sharri na shine ba ka son a ce kai ka yi amma kana jin daɗin a ce kai ka yi saboda kai ga ta ka aikata ba wani shi don haka in ka san abu ba ka son a ce ka aikata me ya kamata kada ka aikata to yace saboda mamakin shi bi khilafil ayati sabiqa yace sabanin ayar da ta gabata li anna madmunaha domin abinda waccan aya ta kumsa hikayatan an gane ko hikayatu hikayatu hikayatu istidanihim wato Allah yana bada labarin neman uzurin da suka yi wa hum la yunkirunahu abuna wanda ba sa musu can neman izini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama ko ba ganin bane wannan ba abu bane wanda suke ni wanda suke inkari tunda su sun ka nema an gane ko amma wagga aya shine wani abu na suke faɗa wanda ba sa son a ce su sun ka aikata shi ina a fata an fahimce ni ma'ana yanzu da za a tambaye su a ce kuna kun ka ce ayyukum zaratu hadhihi imara za su ce ha ba su sun ka ce haka ko ba ganin bane to tunda wannan labarin yana da ban mamaki sai Allah ya ƙara mishi ma dan ka san akwai ta'kidi labari na mai ban mamaki kaji abin da ibnu ashur ya kawo amma wancan su sun kare ba wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum ai sun kaba sun kare ba kuma su da kasu suna alfahari da ma sun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun ko ba kana bari ha Allah ya zance afa Allahu an kalima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin inma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun kaga wanda ba su inkarin sun nema da kansu wa minhum man yaqulu udalli wa la taftinni amma in an tambaye su ku da kuka ce ayyukum zalatu hadhihi imana sun ce mu mun faɗi haka to saboda wannan labarin yana kumshe da wani abin ban mamaki sai an ka ƙara mishi ma inji ibnu ashur kaga munasaba ta bayyana mun gane wannan to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idza ma unzilat suratun mu dawo kenan cikin jalalin tun mun bayyana ilmul munasabat idan wata sura ta sabka min alqur'ani inji mai jalalin ya ce ta alqur'ani faminhum daga cikin su su munafiqai an gane ko yace ai almunafiqina dama galibi in ka ji qur'ani yana cewa minhum minhum in dai cikin surori madaniya ne to su ne eh in kiyace ta su eh c'est un symbole des d'hypocrisie eh hypocrite in ji baturi munafikai to in ka ji qur'ani ya ce minhum ka san Allah wato hikima gare shi ba wai sai ya faɗi sunayen su ba da an waɗi sunansu sun san su ɗin ji ko ba haka nan bane sannan kuma a'a ba wai munafikai akwai su cikin kowace kabila akwai su cikin kowace ƙasa akwai su cikin kowane zamani akwai su cikin kowane yanki to faɗin sunan bai da amfani domin an faɗi sunan shi mutuwa zai yi yau in ya mutu kuma kenan kaga nasu ya tsaya bakin shi abu na biyu kuma in an ka faɗi sunan nashi in ya zama to daga baya ya musulunta musulunci shi ya inganta kaga ba zai ji daɗi ba kuma makiya za su cewa baban ku cikin qur'ani an ce munafiki amma sai Allah na bari a'a Allah yana amfani galibi da sila Allah yana amfani da minhu shikenan wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq ka gani wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin minhum minhum minhum minhum minhum Allah kai mu da tsari daga minhum وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يتي المنافقين من يقول أكوي وند زي تي cikin جلالين يتي لأصحابه ga ƴan uwansa istihza'an wajen izgili shine لأصحابه ma'ana man yaqulu wanda zai ce asalin yaqulu sun ka ce yaqulu ne domin qawala yaqulu ne sai an kai wato abin nan aka dauki wasalin qafun wawun an ka dora ma wato abin nan qafun an kai wato an-naql wal wato an-naql akai naql man ya ƙuru asalin shi man ya ƙuru domin ƙawala ya ƙuru ne ko ba haka nan bane in ji malaman sulfu li ashabihi yake ce mutanensa istihza'an don izgili ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin kone da wannan ta ƙara mishi imani wai ana zancen cewa wai qur'ani yana ƙara wa mutane imani ayyukum zadatu hadhihi imana hmm in cikin ku akwai wannan ayat ta ƙara mishi imani cikin ku to yan ce wai ƙarin imani suke samu sai Allah subhanahu wata'ala ce tasdiqan kenan wanda ne daga cikin wannan aya ta ƙara mishi tasdiqan gaskatawa kawai su in sun ji ayoyin Qur'ani ga sunan sai sun saurara sai imanin ya so ya kama su kawai sai su bijiri sai Allah ce qala ta'ala sai Allah ce fa ammal ladina amanu waɗanda suka yi imani fa zadatkum imanan ta ƙara musu imani wannan ya nuna imani shi na ni shi na ƙaruwa li tasdiqihim biha saboda sun gaskata ta sun yadda da ita sun yadda da Allah sai Allah ya kara musu imani wa hum yastabshirun sannan su suna farin ciki biha yafrahuna biha inji mai jalalaini kina suna yin farin ciki da ita mun gane wannan to da wannan ne zamu gane cewa ashe akwai mas'aloli inda ake kira mas'aloli na aqida da suke da alaka da imani da karo imani da rago imani idan muka duba za ku ga waɗansu daga cikin malamai sai ku ga su yarda da cewa a ce imani yana karuwa ko imani yana raguwa galibi masu aqida ta murji'a za ku gani suna ganin cewa asalin imani baya karuwa ko ko kaza kaza yasa idan muka duba nan fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da yazo karkashin wannan aya sai ce da an ka ce fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan a mas'ala ta 413 yace yadullu ala anna al-iman yaqbalu ziyada yace qala mujahid sai mujahid ya ce fazadathum ilman sai ta ƙara musu ilimi li'annal ilma domin shi ilmi min samaratil iman yana daga cikin wato fa'idodin imani da ake samu faja'ala faju'ila majazan anhu kenan sai an ka sanya wato imani majazi ne a matsayin ilimi wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani kaga nan sun fassara imani da ni da ilimi amma zance mafi inganci ko da wannan riwaya ta inganta daga mujahid shine imani yana karuwa imani yana raguwa babu zance a ce imani baya karuwa baya raguwa al-imanu wato qaulun bil lisan ko ko nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi wannan shine ta'rifi na imani a wajen ahli sunna yazidu yana karuwa kaga nan fazadatuhum imanan Allah ce fa amman ladina amanu Allah dake bada labari fazadatuhum imanan haka Allah faɗa a cikin suratu al-fath huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ko ba haka nan bane sannan kuma can cikin suratul anfal farkon ta innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu tatmi zadatuhum imanan a cikin suratul muhammad ko suratul qital walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum imani yana karuwa imani yana raguwa kuma kafirci ma yana karuwa kafirci yana raguwa ba ba haka nan bane innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran yau kafirci shi karuwa kuma ce imani bai karuwa kaga wannan rabo ai bai dace ba amma jama'a imamu al-bukhari ma yayi babi akan wannan na ziyadatul iman ina fata an fahimce ni kuma ya kawo waɗannan ayoyi da sauran hadisai da suke nuna imani yana karuwa kuma imani yana raguwa to gashi na Allah ce fa zadatuhum imanan ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun sannan su suna yin bushara suna jin daɗi ina fata an fahimce ni ma'ana duk mutumin da kaga idan wato Allah ya bayyana ni idan aka saukar da aya in mutum mai imani ne sai ta ƙara mishi imani kuma ya farin ciki idan kaga mutum ana karatun alkur'ani baya jin daɗi to halin da yake ciki yana jin bakin ciki kuma yana ganin cewa kamar bai dace a tsaya ko a karanta alkurani ko bai jin daɗi ko ko rayuwarsa tana canza to alamun babu imani ne ko imani ne ya karanci halin masu imani kenan kaga nan Allah ya faɗa alladina amanu kuma wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah fa amma alladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna kaga ni halin masu imani kenan amma kafirai ba haka suke ba su kafirai da an ambaci Allah yanzu da hankalin suna tashi wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wa ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina alamun kana da imani ne kana so ka ji maganar Allah alamun babu imani da kaga mutun na jin tsoron ma a ja Qur'ani yalla halin shi abai da kyawu kisa Allah ce yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim masu imani farin ciki suke yi shi yasa ka auna imanin ka da yadda kake sauraron alqur'ani da kake jin dadi in ana aiki na Allah in musulunci na ci gaba amma matukan musulunci na ci gaba kana jin bakin ciki to ka binciki imanin ka Allah kai mu da tsari fa amman ladina amanu fadalatuhum imanan wa hum yastabshirun malam mu kara wannan ayatu da kina san ba za mu iya wato karkare bayanin ta ba wa amman ladina fi qulubihim marad wa amman ladina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsa fazadatuhum rijsan wa matu wa وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا وزادتهم رجسا يا سلام وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون القرآن الكريم أبا أمين ماماكي بني في القرآن يا غاغري قوة الدنيا الله نتشوى وإنه lalle kitabun azizi dan haka duk wanda aka ce ma gangara muka ce ba kai kuskure mu muna kuskure mu in dai muna muna ai maka ladabi mu ce to akram kallahu Allah ya ce inna guli kitabun azizi a dai dan rage in kuma kai hito ka ga ma duniya to Allah za mu gaskatawa sai mu ce to wallahi wannan magana ba gaskiya bace wa innahu likitabun aziz ya buwayi kowa dan haka duk wanda ya ja qur'ani mu mun san rijinta babu bukata a ga muna da ka ja qur'ani kai a ƙasa ko so nawa ne kai kadawa da alqur'ani wallahi kai ne ƙasa wannan lissafi wannan an riga an gane wannan lissafi ne wa inda hu la kitabun aziz Allah ya ce in kuma akwai mai son hijar raba da Qur'ani bismillah aziz Allah ya ce Allah ya ce la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al Qur'an haka da nuwan ka sama wadanda da kuka mutane suke tsoro da maiguwa da doguwa da dodo da wane ne wace tsiya duk Allah ya ce duk hada su Allah ya kyauta sai Allah ce to wa amman ladina fi qulubihim maradun sai dai waɗanda a cikin zukatansu akwai mi akwai marad mai jalalin ya ce du'fu itiqad ya za mu yi mu gane munasaba tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabata da anka ce wa amman ladina fi qulubihim maradun amma fa huwa harfu tafsilin ina fata an fahimce ni muna ganewa wato anka ce amma tana nufin mi tana nuhin tafsiri shi yasa ce wa ammal ladina fi qulubihim maradun min at-ta'rid bil munafiqin ma'ana yadda zamu gane munasaba an ce fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun to ita amma harfu tafsir ce in an ce tafsir shine za a rarrabe tsakankanin abubuwa daban-daban tana yiwa su zan biyu tana yiwa su zan fiye da biyu to tunda an ce fa ammal ladina amanu masu imani ga halin su to me ya saura ai akwai bangare wa ammal ladina fi qulubihim maradun sai a fassala halaya kenan waɗanda ba su da imanin kaga bai ce wa ammal lal- wa ammal munafiqina ba kuma bai ce wa ammal ladina kafaru ba kaji balaga ta alqur'ani in ya ce fa ammal ladina amanu nan kuma mai makwai ce fa ammal ladina kafaru sai ce wa ammal ladina fi qulubihim maradun dan a nuna maka tushen kafircin su wani rashin lafiya ne a gare su kafirci rashin mene rashin lafiya ne sai Allah ya amfani da wannan wato barko a ce wa amman ladina kafaru sai aka ce wa amman ladina fi qulubihim marad saboda a ƙara ma'ana domin an ce ma wa amman ladina kafaru baka samun wata bakon ma'ana An- wato akwai wani abu da ake kira cikin ilimin balaga al-ihtibak asalin al-ihtibak shine sake ka sake abu in ka sake abu zai shiga cikin juna ko ba ganin bane ko in ce dumkewa kun san dumkiya an san an dumka abubuwa suna shiga cikin juna to cikin ilimin balaga suna ne al-ihtibak ka rike was sama'i zatil hubuk suka ce girgije saboda yana hawa sama kamar ya sassake juna ya shiga cikin juna muna ganewa to ihtibak wani uslubi ne na balaga ka karanta wani littafi da ake kira mu'jamul balagatil arabiyya na badawi qabala da miftahu tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al-khatib ihtibak shine kalima biyu sai su bada ma'ana hudu an gane ko ko fiye da haka ma'ana yanzu da Allah ce fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabsirun inda ya ce wa ammal ladina kafaru to ma'ana wato wato ba- ma- ma'ana biyu ne zamu samu amma da Allah ce fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabsirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun to nan ma'ana hudu zamu samu domin nan alladina fi qulubihim maradun humul kafiruna alladina amanu an gane ko wato kenan laisa fi qulubihim maradun yadullu ala taharati qulubihim wa sihhatiha kenan istafadna min al-iman taharat al-qulub wastafadna min dhikr al-marad an gane ko ah, abin nan ah, adam taharati qulubil kafirina wa wastafadna min kalimati al-iman al-kufr ضد الإيمان ما هو الكفر ضد الإيمان ضد المرض ما هو الصحة كما أنا بيو أنك سامو wa amman ladina fi qulubihim maradun tafsirina su ku waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya mai jalali ne ce du'fu tiqad akwai wato ra- du'fu tiqadin ma'ana raunin itiqadi raunin imani fazadathum rijisan zada yaziduni aslin wannan alif ya unsi aslin shi zayada yaziduni fazadathum rijisan ila rijisihim sai ta ƙara musu datti ko dauda akan wanda akwai akan su kufrun ila kufrihim an gane ko kenan kufran ila kufrihim sai ta ƙara musu kafirci akan kafirci li kufrihim biha saboda sun kafirce ma ayoyi dama tun da sun kafirce ma ayoyin Allah ga ta gaskiya ce sun yi gaugawa ko sun gane gaskiya sun kiyar da ita sai ta ƙara musu falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatu mufsidin falamma zagu azaga Allahu qulubahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun tushini li kufrihim biha fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu asalin matu an gane ko mawatu domin mata asalin shi mawata ko ko wasu malaman lugu suka ce asalin shi mayata shi yasa aka cewa mata ya mutu ko mata ya mitu ko mata ya matu duk da ma da shi ya mutu to wa matu dauki kyauta na baka ruwan Allah eh wa matu suka mutu wa hum kafirun alhali suna kafiri kenan in ka saba da mummunar dabi'a baka da niyyar gyara sai Allah ya tushe kofa dama abin da ke sawa ka zama to mutakabbiri kai kana ganin ba wanda isa ka kamar kun san da munafikai da kafirai suna ganin Allah ma bai isa su faɗa ba su karɓa wallahi shi ne kawai asalin kafirci da munafinci ne da shi girman kai ganin ka kai kai kai bai dace ba a ce abinda Allah ya ce ka bi ban kai wa ayyina wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha anu'minu kama amana as-sufaha ni yanzu waye da ni hein intelligent quelqu'un qui a civilisé il écoute les, les marabouts là, là, là, qui n'ont pas de travail hein. Non, non, non, non, non, non, moi je ne fais pas ça. Les, dînes de- le Coran est déjà dépassé. Hein? Mais il dit, non, non, non, non, on n'a pas besoin de ça. Kai in ba da kake gigitacce ba manya-manyan profesoshin turai, profesoshi suna gane Ƙur'ani gaskiya na suna dawowa. Kai kuma gigitaccen Afirka kana cewa tu n'as pas besoin de Coran? profesoshin su ha waɗanda suka yi bincike in ma kai ka kai profesa a Afirka su ma can profesa ne tare da laboratoire sun gane Qur'ani gaskiya ne in kuma dan bokon muna wanda nan ga yanzu na kaka karyar bokon ka da dan faransan ka da dan ingilishin ka na har university yanzu ba wani faransan kure kake ji ba ko angale manyan ka waɗanda kaka koyan yaren su profesoshin sun yarda Qur'ani shine gaskiya kai kuma ka tona ka babu wahala ga ka ba kai ma profesa ya dawo kai kuma ka ce ka dauke kan banna sai ka dibi tarihin su waɗanda sun kai ta dawo akan musulunci wa matu wa hum kafirun sai suka mutu suna kafirai bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi kasa ba a gaugawa ƙaryatawa ayi bincike a ga dalilai sannan a gaskata ko a ƙaryata amma in ba haka ba to sai ta ƙara maka cututtuka waɗannan amradul qalb qur'ani yayi bayani su akwai wani ɗalibin ilimi a jami'a ta Malik Saud a ƙasar Saudiya yayi bincike kan amra- amradul qulub ina fata ana fahimta ta wanda fage ne kuma wanda malaman aqida suna bincike kansa a amalul qulub tare da da amradul qulub domin akwai amradul eh, eh, akwai akwai amalul qulub akwai amalul badan to galibi a amalul qulub kamar ashirku da al'itiƙad da al'iman da al-tawakkul da al-raja da al-khawf galibi da gudun su malamai suna kawo su a cikin amalul qulub babi ne mai faɗi kuma ƙur'ani ya faɗi amradul qulub daban-daban a wuri daban-daban munafinci yana da cikin amradul qulub fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun sannan daga cikin waɗannan cututtukan ga suna Allah ya kawo da sun ji ayoyin Allah sai su yi kwana wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'dhin هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أكوي آقة زوتي أو دتك زومسو التي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون سنة أكوي الإنكار فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون أكوي الختم ختم الله على قلوبهم أكوي واتو الطبع كما قال التي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا da sauran cututtukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba a samun maganin su ta cikin Qur'ani da hadisi sunan wannan ciwo munafinci alaramma alaramma cikin ku- pharmacy ko chemist ai da ake sayar da wani comprimé wanda ake sayar da maganin munafinci jama'a sai a siyo akwai girman kai akwai sunan ciwon kai ciwo- ciwo suna ne girman kai ina ne wace pharmacy ce ake sayar da magani mu je a siyo ba mutane kaga babu ko an raka babu shi ko akwai a can itajini wata farmasi chemist wanda ake sai da maganin da za a sha mutum ya- yana da girman ka kawai sai ya aji girman ka sai makaranta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a alqur'ani da hadisi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته